إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin nurul huda wannan gari mai albarka na arlit a wannan rana ta litinin wacce ta daidai da ranar ɗaya ga watan aljimada thaniya hijira 1446 wanda ya daidai da ranar biyu ga watan 12 2024 miladiya don ci gaba da majalisunmu na waiwaye wanda muke gabatarwa a kowace ranar litinin a wannan masallaci wanda muna karatu a littafin sharhu aqidatul wasitiyya na Sheikhul Islam al'allama Muhammad bin Salih al'Usaimin alaihi rahmatullah da sharhi ne na aqidatul wasitiyya wallafar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah wanda wannan shi ne zai zama majalisi na biyu a cikin jerin karatuttukan wannan littafi muna cikin muqaddima ta wanda ya sharhin littafin sun kara ne kun sautin sun kamar an kara shi kun ya rage wane ne sa shi kara ya rage mana ba mu san shi wanda ya kara shi ya rage ba mu bukata shi na'am muna cikin muqaddima wanda a cikin muqaddimar abinda muka samu shine malam ya bayyana mana asalin inda littafin ya samu suna an kira shi al-aqidatul wasitiyya saboda wani alkali ne daga garin wasit wasit da take iraki wani gari ne a cikin iraki wanda na yi bayanin cewa hajjaj bin yusuf shine ya gina wannan garin saboda ya zamo sabon sansanin sojojinsa wasit tana iraki to wani alkali kuma an fara gina garin kafin ma bagdad wanda ita ce asima ta iraki a yanzu tunda ita asima ta iraq bagdad an gina ta ne a lokacin daular abbasiyya ɗaya ne daga cikin sarakunan al'abbasiyya suka yi gina iraki amma kaga ita wasit tun a lokacin daular banu umayya aka gina garin wasit ya gabaci garin bagdad to alkalin wannan garin shi ya zo wajen ibn taimiyya yana koka masa matsalar da aka samu na abin da ya shafi aƙida wato mutane sun karkace daga barin aƙida ingantacciya musamman abin da ya shafi al'asma wasu sifat to sai shekul islam ya rubuta wannan littafin to sai aka danganta shi zuwa ga wannan garin ta al'aƙidatul wasitiyya kenan nisba ne zuwa ga mai wasit garin wasit al'aƙidatul wasitiyya kenan aƙida ‘yar wasit wanda su mutanen wasit ɗin ne suka buƙaci a rubuta musu littafin aƙida don su karantar da mutane aƙida ingantacciya sannan malam ya yi shimfiɗa a kan mahimmancin tauhidi aƙida abu ne shi ma wanda ya shafi wato tauhidi ya ce to kafin mu fara magana game da risalar za mu yi magana a kan wato da'awar dukkanin annabawa dukkanin annabawa da Allah ya aiko sun yi kira ne zuwa ga tauhidi tun daga manzan farko wanda shine annabi Nuh har zuwa manzan ƙarshe annabin ƙarshe wanda shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalilin da kuma yasa hakan ya faru saboda su bayi gaba ɗaya an halicce su ne dan bautawa Allah su kuma kadaita Allah da bauta gaba ɗaya an halicci bayi ne dan su bautawa Allah su kadaita shi da bauta kidan dole ya kasance abinda za a bawa muhimmanci shine abinda aka halicce su dan shi wanda shine ibada da kuma ta Allah da wannan ibada da to sai yazo gabar da yake mana magana akan kasuwar tauhidin kashe-kashen tauhidin yake cewa shi yasa malamai suka kasa tauhidi gida uku kamar yadda suka fa'into shi daga alkur'ani da kuma sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa tauhidi ya kasu gida uku ma'ana abinda ake kadaita Allah a cikin su sun kasu gida uku ana kadaita Allah ta fuskar rububiyya ana kuma kadaita shi ta fuskar uluhiyya ana kuma kadaita shi ta bangaren al-asma was sifat to menene uluhiyya menene rububiyya menene uluhiyya menene al-asma wa sifat sai malam ya shiga yana mana bayani akan wannan mun faro da bayani akan tauhidur rububiyya wanda yace shine ifradullahi ta'ala fi umurin thalatha shine kadaita Allah a cikin wasu al'amura guda uku shine ake cewa rububiyya fil khalqi wal mulki wat tadbir kadaita Allah a cikin halitta da kuma mallaka mulki mallakar halittar wat tadbir da kuma gudanar da sha'anin halittar ya kawo dalilai akan wannan to wani zai iya kalubalantar kai ce to ya za ka yi ka haɗa tsakanin wannan da kuma nassoshin da suka zo suna jingina halitta zuwa ga wasu bayi ko suke jingina mulki zuwa ga wasu bayi ko suke jingina tadbir zuwa ga wasu bayi daga cikin bayan Allah kuma nusus ne Allah ne ya faɗe su a Qur'ani wasu a sunnar manzon Allah ya za mu haɗa tsakaninsu an ce za a kaɗe ta Allah da halitta kuma ga shi Allah kuma yana jingina ma wasu daga cikin bayansa halitta za a ce wa masu zana hoto ranar gobe kiyama ku halitta wato ku raya abin da kuka halitta ku raya abin da kuka halitta to sai ke mana bayani akan ai halittar daban-daban ne ko halittar daban-daban ne akwai ijadun min al'adam halitta na samarwa daga babu babu abu a samar da shi to wannan halitta ne wanda Allah kadai ya kade ta da ita to idan aka ce kade ta Allah da halitta wannan nau'in ake nufi amma sarrafa wani abu daga wani yanayi zuwa wani yanayi min maddatin ila maddatin ukhra ka sarrafa shi daga wani abu zuwa wani abu wannan ba a ce masa halitta da irin wannan ma'anar sai da a ce wani shi bahaushe ma yana cewa shi ya kera ba ya cewa shi ya halitta sai da a ce wani shi ya kera kaza ko shi ya sana'anta kaza don a bambanta tsakanin waccan halittar da kuma wannan don haka mutumin da ya yi ƙofa ko ya ƙirƙiri ƙofa za a ce shi ya ƙirƙire ta amma min maddatin ila maddatin okura katako ya samu wanda Allah ne ya halicci katakon ba shi bai sassaka shi ya ƙofa ko ya gado ko ya kwaba ko kaza ko kaza ko kaza to kaga wannan ba ijadun bane min al'adam ba samarwa bane daga babu sai dai a kira shi wato canzawa ka canza abu daga wani yanayi zuwa wani yanayi to sai ya zo yana mana bayani akan a wato cewa halitta wadda ake cewa ijadun min al'adam da a ce bayi gaba ɗaya za su taru don su yi ta ba za su iya ba da a ce bayi gaba ɗaya za su taru don su halitta ko da ƙuda ne to ba za su iya halittar ƙuda ba su samar da shi daga babu ba za su iya ba to sai mana hujja da ayan ƙur'ani da Allah ya ce ya ayyuha nasu diriba masalun fastami'u lahu innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban walau ijtama'u lahu wa in yaslubu wa in yaslubuhum dhubabu shay'an la yastanqidhuhu minhu dha'fu at-talib wal matlub ya ku mutane an buga wani misali ku saurare shi lalle wa'annan da kuke kira kuma bayan Allah kuna bauta musu ba za su iya halittar kuda ba an gane ko ba za su iya halittar koda kuda ba ita walau ijtama'u lahu ko da ko sun yi taron dangi don su halicci kuda halitta ta samarwa daga babu ba za su iya ba to wa in yasrubuhum zubabu shay'an la yastanqizuhu minhu kai ba ma wannan ba kudan yazo ya warce musu wani abu na abinci da suke ci ya sauka ya ɗiba ya gudu ba za su iya kwato wannan abin da ya ɗiba daga wannan kudan ba da ka za'ufa talib wal matlub da wanda ya je nema wata bukata a wajen halitta yana roƙonsa da wanda aka je nema a wajensa duka sun yi rauni kowa mabukaci ne a wajen Allah to a cikin ayar wannan ina jin daidai nan muka tsaya ko za mu tashi allazina ismu ismu mausulin to sai mutum yayi hakuri ko kuma mutum ya saba da salon yadda nake karatu idan nazo karatu ba mu ajiye gaba ba daidai gaba ba in mun yi sa'a mun ajiye karshen babi ko karshen fasali to in mun zo kai tsaye mukan tashi fasali na gaba amma in dai muka tsaya kan hanya ba mu isa gari ba to in mun dawo sai mun koma baya an gane na maimaito bayanin da muka yi sai mu ci gaba wannan salo ne wanda wasu daga cikin malamanmu suke yi sai muka ɗauka muka saba da haka za mu ci gaba da inda muka tsaya a darasin da ya gabata shine inda ya ce allazina ɗin nan da ta zo a cikin ayan ƙur'ani faɗin allah ta'ala innal ladhina tad'una min dunillah allazina ɗin nan ismu mausulin ne suna ne na sadarwa yashmulu kullama yud'a min dunillah da haka ya tattare duk wani abu da ake kira wanda ba Allah ba koma menene ya tattare min shajarin wa hajarin wa basharin wa malakin wa ghairihi ya tattare itace masu bautar itaciya sun shiga ciki wa hajarin masu bautar abin nan dutse shi ma dutsen ya shiga ciki ya shiga cikin innal ladzina tad'una ya shiga allazi yud'a wanda ake kira dutsi ne wa bashar ko wani dan adam ne dan adam din nan kuma zai iya zama wa annabi ne abin nan waliyi ne ko ma menene wa malakin ko wani mala'ika wa ghairihi ko waninsa mutum ya mayar da shi abun bauta yana kiran shi idan yana da bukata yana kiransa yana neman bukata a wajensa ko yana bauta masa yana jingina masa wani nau'i na bauta da Allah ya kaɗaita da shi yana jingina masa wani abu da Allah ya kaɗaita da shi ko a uluhiyya ko rububiyya ko a cikin al'asma wa sifat to wannan hukuncin da ya shafe su gaba ɗaya karka ce to ai wannan ayar ana magana ne da masu bautar gumaka su ake magana banda mu masu bautar waliyai ba haka ake nufi ba allazi dinnan innal ladhina allazina dinnan ya tattare duk wani abu da ake bauta wanda ba Allah ba yace ne dutsi ne dan adam ne mala'ika ne duka ya shiga ce kullun ladina yad'una min dunillah yace kullun ladina yud'auna min dunillah dukkan wa'annan da ake kira yud'auna zamu dauke shi dukkan wa'annan da ake kiran su kuma bayan Allah lan yakhluqu zubaban walau ijtamu walau ijtama'u lahu ba za su halicci kuda ba ko da sun yi taron dangi da itacen da duwatsun da 'yan adam din da mala'ikun duk su taru don su halicci ko da ƙuda ne ba za su iya ba ko da sun yi taron dangi a kansu ya ce walewun fara da kullu wahidin bizalik ko da ko kowane ɗaya daga cikinsu ya kaɗaita ba zai iya ba ko kuma inda a ce ɗaya daga cikinsu zai kaɗaita da wannan lakana ajizuhu min babi aula to kasawarsa za ta fi zama aula idan in sun taru gaba ɗaya ba za su iya ba to min babi aula idan an raba su da ɗaiɗaiɗaya ina fata fahimta da za a tattara duk ababen da ake bauta wanda ba Allah ba da mala'ikunsu da ‘yan adam ɗinsu da dabbobin da ake bauta da aljanun da ake bauta gaba ɗaya a tara su a ce su halitta irin ta kuda su samar da ita daga babu ba za su iya ba ko da sun taru sun haɗa kai wani ya kawo nashi dubara wancan ya kawo nashi ƙarfi ba za su iya ba to balantana kuma ka bi su da ɗaya in sun taru ma sun kasa to balantana kuma sun rabu shi yasa yace walau in farada kullu wahidin bidhalik lakana ajuzuhu min babi aula da a ce kowanne daga cikin su zai kadaita to kasawarsa za ta fi zama aula to kaga ashe kai da zaka ware wani ka ce shine gausin ka zai rika agaza maka in ka shiga matsala ka je kabarinsa kana neman bukata ko wani abu irin wannan min bai bai aula ya kasa taimaka maka don ko yadda ya haɗu da sauran ababen da ake bauta ba za su iya wa in yasrubuhum adh-dhubabu shay'an la yastanqizuhu minhu kuma idan kuda ya kwace musu wani abu ba za su iya kwato shi daga gare shi ba hatta alladhina yud'auna min dunillah hatta waɗanda ake kira din nan ake bauta wanda ba Allah ba law salabahum adh-dhubabu shay'an da kuda zai zo ya warce musu wani abu mastata'u an yastanqizuhu min hadha adh-dhubabi ad-da'ifi to ba za su iya ba za su samu ikon kwato wannan abun ba daga wannan kudan mai rauni halitta ce mai rauni amma ba za su iya kwato abin da ya warta ba yace wala waqa adh-dhubabu ala aqwa malakin fil ardi wa massa min tibihi musashin malikin musabin lamun ɗinnan kasra malikin lawaka azubabu ala aqwa malikin ya ce malak ya zama mala'ika amma ce malik ya zama sarki da a ce guda zai sauka akan mafi wato sarki mafi ƙarfi a wannan duniyar ce shi ne ya fi kowa ƙarfin sarauta a duniya sai kuda ya sauka a kansa wa masa min tibihi sai ya tsotsi wani abu na turaren jikinsa ko turaren da yake gabansa ya ɗan tsotsi wani abu la yastati'u hadal maliku an yastakhrija tiba min hadal zubab min hadal zubab wannan sarkin ba zai iya kamo kudan nan ya matse cikinsa ya huddo turaren nan da ya tsotsa daga jikinsa ko zai iya ba zai iya ba yan kuma man ɗauke shi a tayyib wani abu mai daɗi yana cin wani abu mai daɗi kamar a ajiye masa abu mai daɗi kamar dankali duk da dankali kudawa yana cin wani abu dai mai daɗi haka sai ya sauka sai ya ɗan tsotsa sai ya gudu ba zai iya kamo shi ya matse shi ya matso wannan abin da ya tsotsa daga cikin cikinsa ba ko zai iya ba zai iya ba wa kazalika law waqa ala ta'ami haka idan ya afka cikin abincinsa to kaga wancan tibihi din nan na farko shine da zai afka cikin abincinsa ya ɗibi wani abu ya yi loma ya tashi to ba zai iya kwato kamo wannan kudan ya matse cikinsa ya kwato wannan lomar da da ya ɗiba daga daga abincinsa ba fa idan Allahu azza wa jal kenan za mu gamsu da wannan cewa Allah mai girma da buwaya huwa huwal khaliqu wahdahu shine mahalicci shi kadai dinsa shi kadai ne zai iya yin halitta ta ijadu min al'adam fa in qulta idan kuma kace kaifa tajma'u bayna qawlika inna Allah munfaridun bil mulki wa bayna isbati al mulki lil makhluqin idan kuma zaka yi tambaya wannan abin da ya shafi halitta ke tunda baka ce rububiyya shine me al khalqu wal mulku wat tadbir a kadaita Allah da wannan shine rububiyya to kaga wani zai iya kalubalantar kai ce ai ga mutane nan suna yin halitta kuma Allah ya jingina musu halitta to kaga amsar da zaka ba su in ma wani ya zo maka da wannan shubhar suka ce halittar da ake magana ana maganar halitta ta samarwa daga babu ba wanda zai iya sai Allah subhanahu wataala amma duk wani abin da bayi suke yi da aka kira shi da sunan halitta sai da su sarrafa wani abu daga wani hali zuwa wani hali daga wani yanayi zuwa wani yanayi to idan wani kuma ya zo tambaye ka yi kalubalance ka akan kadaituwar ubangiji da mulki ya ce to ya za ka yi ka haɗa tsakanin abin da ka faɗa ɗin nan cewa Allah shi ne ya kadaita da mulki inna Allah munfaridun bil mulk Allah shi ne ya kadaita da mulki wa baina isbatil mulki lil makhluqin da kuma abin da Allah ya yi na tabbatar da mulki ga wasu halitta an samu a wasu nusus na alkur'ani da sunna ana tabbatar da mulki mallakar abu ga wasu halitta to ya zamu yi mu hada tsakani misla qawlihi ta'ala ce misalin fadin Allah ta'ala aw ma malaktum mafatihahu ko kuma abinda kuka mallaki makullansa ya zama makullansa yana hannunku kuka mallake su kaga an jingina mallakar abu zuwa ga zuwa ga bayi zuwa ga halitta da kuma fadin sa illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum face a kan matansu ba sa biyan bukatar sha'awarsu sai ga matansu kawai au ma malakat aymanuhum ko kuma abinda hannayensu na dama suka mallaka a matsayin bayi to kaga nan ma an jingina mallaka zuwa ga zuwa ga wasu daga cikin bayin Allah ko zuwa ga bayin Allah to ya zama mu hada tsakanin kadaitar ubangiji da mulki da kuma abinda aka yi anan na jingina mulki ga wasu daga cikin halitta fal jawabu amsa akan wannan innal jam'a bainahuma min wajhaini hada tsakanin su tsakanin wa'annan nususkin guda biyu zai faru ta fuskoki har guda biyu al-awwalu fuskan farko anna mulkal insani lishay'i laysa amman shamilan mulkin dan adam ga wani abu da zai mallake shi to ba mallaka bace ga mammiya tattararriya wadda ta tattare komai da komai ce li'annani amluku ma tahta yadi saboda ni dinnan ina mallakar abin da yake karkashin hannuna ne kawai wala amliku ma tahta yadika bana mallakar abin da yake karkashin hannunka kai ina mallakar kudin aljihuna ne amma bana mallakar kudin aljihunka wal mulku mulkullahi ta'ala ko mulkullahi azza wajal dan haka mulki cikakke shine mulkin Allah shine mulkin Allah da ya mallaki dukkanin komai famin haisu shumul ta fuskar tattarewa kuwa wannan ta fuskar ta fuskar abin nan din mallaka din ta fuskar gamewa gamamman mulki shine na Allah mulkin Allah shine ya game dukkanin komai da kowa ta bangaren shumuli kuwa mulkullahi azza wajal ashmal wa ausa zaka samu mulkin Allah shi yafi tattarewa kuma shi yafi fadi wa huwa mulkun tamun mulkin Allah zaka samu mulki ne cikakke cikakken mulki sabanin naka mulkin zaka ga ba cikakke bane ba in ma kai shugaban kasa ne to kana mallakar wata kasa ne banda wata an gane wannan ta ce shugaban kasar kaza amma baka da mulki a ƙasa kaza amma mulkin Allah shamil ne shine wato Allah yana mallakar komai da kowa amma kai naka mulkin zaka samu iya wani bangare kake mallaka na wata al'umma ko kuma wani abu ne kake mallaka a hannunka banda wani wannan fuska ta farko kenan الثاني فسكة تبيو أن ملكي لهذا الشيء أن لهذا الشيء ليس ملكا حقيقيا mallaka ta ga wannan abun da aka mallaka mun aka ce au ma malaktum mafatihahu au ma malakat ma malakat aymanukum ko wani abu irin wannan mulki na a gare shi mallaka ta zuwa gare shi ba mulki bane na hakika a tasarrafu fihi kama asha ta yadda zan yi tasarrufi a cikin wannan abun yadda na ga dama wa inna ma a tasarrafu fihi kama amara shar'u kadai zan yi tasarrufi da wannan abun ne kamar yadda shari'a ta kamar da shari'a ta yi umarni amma mulkin ubangiji shi Allah a cikin mulkin sa fa'alun lima yurid ne yana yin duk abin da ya ga dama in ya ga dama sai ya kashe kakanka kuma wala ya khafu uqbaha baya jin tsoron mai zai biyo baya dan nashi ne kuma sai ya kashe shi ba abin da ya dame shi amma kai in ka kashe ko da ɗanka da ka haifa da cikin ka ne ai sai ka yi ta ɓoye ɓoye ko sai mutum ya tallabe kai ka haife shi amma in ka kashe shi sai a yi ta wasan ɓuya in dai an gane kai ka kashe shi sai ka gudu ka ɓoye ko kuma sai an kama ka an maka hukunci don ɗanka ne eh amma kuma ba ka da cikakken mulki a kansa dole za ka gudanar da sha'aninsa yadda shari'a ta ce ba a yadda ka azabtar da shi ba ba a yadda ka kashe shi ba ba a yadda ka yi kaza ba amma shi Allah sai ya kashe kakanka ba abin da ya dame shi saboda nashi ne kakan ina ba ta fahimta wa kama azina almalikul haƙiƙi za ka gudanar da wannan abin da yake hannunka ne kamar yadda mamallaki na haƙiƙa ya yi izini ko da kuɗin da suke hannunka ne ba za ka yi sarrafa su yadda kake so ba sai yadda Allah ya ce ka yi haka za ka in ko ka sarrafa su ba yadda Allah yake so ba to azaba tana jiran ka sai an maka azaba akan wannan tasarrufin da kai saɓanin yadda mai abin na haƙiƙa ya yi maka izini misali wani ne yake da kuɗi yana wata ƙasa sai ce wani ina da dukiya wuri kaza ka ɗibi dukiyar ka je kai kaza kaza da ita da kaɗi ba sai ka je sai kai aure idan ya dawo akwai tashin hankali ko babu saboda ba yadda ka ce yayi kai ba ya ce ka ɗibi dukiyar ka ciyar da iyalansa ko ka taimaki iyalansa ko ka yi kaza da ita sai ka ɗiba sai ka je kai aure haka in ya dawo akwai tashin hankali dole sai ka biya to haka idan Allah ya ce kudin nan da yake hannunka ga yadda nake so ka yi da su amma kar ka yi amfani da su wajen haramun kar ka sarrafa su ta inda Allah ya haramta sai ka sarrafa su inda Allah ya haramta to kaga ranar gobe kiyama sai ka yi bayani sai an tsayar da mutum min aina tasabaha wa fima anfaqaha ta ina ka samo ta ina ka kashi saboda baka mallakar abun mallaka ta hakika dole ka gudanar da abin kama azina al-malik al-haqiqi al-haqiqi wa huwa Allah azza wa jalla wanda shine Allah mabwai walau bi'tu dirhaman bi dirhamaini mala yace da a ce zan sayar da dirhami guda ɗaya da dirhami guda biyu lam amluk zalik to bana mallakar wannan in sayar da dirhami ɗaya da dirhami biyu ma'ana ka ba da dala ɗaya a baka dala biyu ko ka ba da dala biyu a baka dala ɗaya ba a baka wannan damar ba ba a yadda ka sai da dirhami ɗaya da dirhami biyu ba an hana riba ne ya zama riban fadl an hana wannan wala ya hillu li zalika baya halatta gare ni in yi haka fa idan kenan mulki qasirun mulki na takaitacce ne wa aidan haka kuma la amliku fihi shay'an min an-nahiyati al ba na mallakar wani abu a cikin wannan abin da aka mallaka min aka jingina min shi aka ce nawa ne to ba na mallakar wani abu a tattare da shi minan nahiyatul qadariyya ta fuskar wani abu da Allah ya kaddara a tattare da wannan abu ba na mallakar komai ta fuskar abin da Allah ya kaddara game da shi inda wannan dukiyar Allah zai kaddara ta kone bai isa in hana ta kone ba an gane wannan dukiyar da Allah ya bani misali wannan dan da Allah ya bani inda Allah zai kaddara ya mutu yau bai isa in hana ba inda Allah zai jarabce shi da rashin lafiya yau bai isa in hana ba bana mallakar wani abu da ya shafe shi ta fuskar kaddarawa li'anna at-tasarrufa lillah saboda tasarrufin na Allah ne fala astati'u an aqula li 'abdi al-marid ba ni da iko in ce wa bawa na da baya da lafiya ibra fa yabra in ce warke sai ya warke ka isa ka zo ka samu bawan ka bai da lafiya ka ce warke kawai sai ya warke a Allah yake da wannan inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun kai baka da wannan inda ba wasu shehu ne da aka ce suna da kun fayakun ba shi ma ta ƙarya ce ba ta gaskiya ba ce ba ولا أستطيع أن أقول لعبدي الصحيح الشحيح أمرد فيمرد kuma bani da iko in ce wa bawa na da yake lafiyayye wanda yake rowa da da lafiyarsa yake yin rowa da lafiyarsa in kace yayi abu ya ki yana da son jiki baya son ya bayar da rayuwarsa don ya taimaki ubangidansa sai ubangidan yayi hushi sai ya ce masa umrud faɗo ka yi rashin lafiya zazzaɓi kama shi fayamurud sai ya faɗo ya zazzaɓi kana iya yin wannan ba ka da wannan ikon Allah ne yake da wannan damar ya ce lakinin tasarrufin haƙiƙiyyi lillah azza wajen da aka tasarrufi na haƙiƙa na Allah ne falau ƙala lahu ibra bari'a inda Allah zai ce masa warke sai ya warke walau ƙala lahu umrud marida inda Allah zai ce kwanta rashin lafiya zai faɗi rashin lafiya fa'izan kenan لا أملك التصرف المطلق شيئا وقدرا أبنا شرعا وقدرا ني بانا ملكا تصرفي أسكي تفسكر شرعة دكما فسكر قدرة كودا أن بانا أبن أنشي ملكا تاني ناواني تو تصرفي نادشي وتو إيا واني بانغريني بند واني بانغرا إيا عند أكا شهاتا من ننزن صرفاشي بذن إيا تسلكي وابن إسا إن تسلكي دوكما نتسلكي إيا كان شرعة أكوي حكونشي أكينا ta fuskar kaddara kuma ba ni da wani abu da nake iya yi akan abin da Allah ya kaddara a tattare da wannan abin da ya mallaka mu fa mulki huna qasirun min haythu tasarruf kinan mulki na anan mulki ne tauyayye ta fuskan tasarrufi wa qasirun min haythu shumul wal umum kuma tauyayye ne ta fuskar tattarewa da kuma gamewa wa bidhalika yatabayyanu lana kaifa kana infiradu Allah azza wa jalla bil mulk to da wannan ne zai bayyana gare mu yadda kaɗaituwar ubangiji yake a tattare da abin da ya shafi sha'anin mulki Allah shi yake da mulki kaɗaitacce shi yake mallakar komai da kowa kuma shi yake da ikon ya yi umarni ga yadda za a yi da abinsa da yake nasa ne ya mallaka ga yadda za ka sarrafa shi ko da ya baka shi ya damƙa maka shi ya ce naka ne na mallaka maka amma baka da ikon ka sarrafa shi yadda kake so sai da shari'a ta tsara kuma abinda Allah ya kaddara a kansa baka isa ka hana ba to kaga ashe wanda yake da wannan ikon yake fa'alu lima yurid shine wanda yake da cikakken iko kenan ko da an jingina ma wani daga cikin bayi mulki to mulkin nasa zaka samu ba irin ba irin na Allah bane ko suna ne kawai aka yi tarayya amma mulkin kowa daban mulkin kowa daban wa amma tadbiru amma abin da ya shafi tadabburi wanda shine abu na uku da yake samu yake tabbatar da rububiyya ko khalqan wa mulkan wa tadbiran to cikin sha'anin tadabburi kuwa ko a tadbir gudanarwa sarrafawa falil insani tadbirun shi ma dan adam yana da wani tadbiri da Allah ya mallaka masa yadda kaga ya bashi wani dama ta ya halicci wani abu ya kera shi daga wani abu kuma ya bashi wata dama ta mallakar wani abu to haka kuma ya bashi dama na yayi tadabburi ولكن نقول أما مكنشي هذا التدبير قاصر wannan tadabburin shi ma tauyayye ne takaitacce ne kal wajhaini sabiqain fil mulki kamar fuskokin can guda biyu da suka gabata a sha'anin mulki laisa kullu shay'in amluku amluku tadbira fihi ba komai da komai bane nake mallakar yin tadabburi a cikin sa ba komai da komai bane wa inna ma amluku tadbira ma kana tahta hiyazati wa mulki kadai ina mallakar sarrafa abin da yake karkashin hauzina yake karkashina wa mulki kuma yake karkashin mulki na hauzinka shine kamar gidanka abinda yake karkashin iyakar gidanka ko yake hannunka inda kake da iko da shi kamar gidanka ko shagonka ko magazan ɗinka ko kaza shi kake da ikon sarrafawa haka kuma abinda yake karkashin mulkinka mallakar ka ne shi kake da ikon sarrafawa baka da ikon sarrafa dukiyar wani sai in shi ya maka izini akwai abin da zai zama mallakar ka ne amma baya karkashin hauzinka shi ma baka iya sarrafa shi an gane ko mallakar ka ne awakin ka ne amma suna wajen wani bafin latin yana can wajen cimiyya da su kana da ikon sarrafa su sai da amma naka ne amma ba a hauzin ka suke ba ballanta naka sarrafa su baka san me yake yi ba da su in ya bugo yace maka mariki uku sun mutu ba da ka iya sai dai ka ce to asara ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajurni fi musibati in ma ƙarya yake yi baka sani ba dan ba a hauzin ka suke ba وكذلك لا أملك تدبيره إلا على وفق الشرع الذي أباها لي هذا التدبير haka kuma ba ni da ba na mallakar wato gudanar da sha'anin wannan abin da na mallaka illa ala waf'i shar'i sai abin da ya dace da shari'a allazi abaha li hadha tadbir shari'ar da ita ce ta halatta mu in yi wannan tadbir to dole in yadda shari'an ta ce wa hina idhin to a wannan lokacin ne ya tabayyanu abin nan ya tabayyano anna ƙaulana a lokacin ne zai bayyana cewa lallai faɗarmu da muka ce inna allaha azza wa jalla munfaridun bil khalqi wal mulki wat tadbir lallai allah mai girma da ɗaukaka ya kaɗaita da halitta da mulki da kuma tadbiri wannan magana da muka faɗa kulliyatun ce amma mutlaqa kulliya ce amma kalma ce gamammiya da ta game komai kuma mutlaka a sake la yustasna minha shay ba za a togace komai ba a ce banda kaza Allah shi yake mallakar komai in banda kaza babu toga babu togaciya Allah shi ya halicci komai in banda kaza ba togaciya Allah shi yake tadabburi da komai in banda kaza ba ba togaciya la yustasna minha shay لأن كل ما أوردناه لا يعارض ma sabata lillahi azza wa jalla min zalik domin dukkan abin da muka koro bayanin sa dinnan baya cin karo da abin da ya tabbata ga Allah daga wa'annan abubuwa baya cin karo to wannan shine abin da ya shafi rububiyya wani abu ne da ya kadaita ga Allah to dole a kadaita Allah da rububiyya abubuwan da Allah yake na halitta da mallakar halitta da sarrafa ta dole a kadaita Allah da wannan al-qismu thani kaso na biyu na tauhidi shine tauhidul uluhiyya tauhidi na uluhiyya me ake nufi da shi yace wa huwa ifradullahi azza wa jalla bil ibada shine kadaita Allah da ibada bi Allah takuna abdan li ghairillah ta yadda ba za ka kasance bawa ga wani Allah ba la ta'budu malakan wala nabiyyan wala waliyan wala shaykhan wala umman wala aban baka bauta wa wani mala'ika ko wani annabi ko wani waliyi ko wani shehi ko wata mahaifiya ko wani baba la ta'budu illa Allah wahdahu baka bauta wa kowa sai Allah shi kadai dinsa wato wannan shi ake cewa tauhidul uluhiyya fatufaridu Allah azza wa jalla wahdahu bitta'alluhi wat ta'abbudi to zaka kadai ta Allah ne shi kadai dinsa bitta'alluh shi za ka ɗaita shi da bauta a ta'alluhu shi ne ƙaunar zuci zama kana son sa a zuciya irin son da zai sa ka bauta masa wata abudi da kuma bauta za ka kaɗaita shi da allantaka ka kuma kaɗaita shi da bauta al'ila shi ne allazi ta'aluhu hulƙulub abinda zukata suke begensa suke mararinsa suke ƙaunarsa suke sonsa suke sha'awarsa to irin wannan bautar ake so kai mutum kamar yadda Allah haka yake a wajenka shine abinda zuciyanka take bege take marari take kauna take dogara gare shi wata'abbudi da kuma kadaita shi da bauta walihaza yusamma tauhidul uluhiyya shi yasa ma ake kiran wannan tauhidin da tauhidul uluhiyya wa yusamma tauhidul ibada kuma ana kira abin nan wa yusamma tauhidul ibada kuma ana kiransa tauhidi na ibada fa bi itibari idabatihi ila Allah ta hanyar lura da raba shi da aka yi zuwa ga Allah huwa tauhidul uluhiyya to ya zama tauhidul uluhiyya ya zama tauhidu uluhiyyatin saboda an raba shi zuwa ga al-ilah wanda shine Allah wa bi itibari idafatihi ila al-abidi ta hanyar lura kuma da raba shi da aka yi zuwa ga mai bautar huwa tauhidu ibadatin to ya zama tauhidi na ibada in ka kira shi tauhidi na ibada to ka yi itibari ne da mai bautar in ka kira shi tauhidu uluhiyya to ka yi itibari ne da wanda ake bautawa wanda shine Allah subhanahu wataala da haka ana kiransa tauhidul uluhiyya kuma ana kiransa tauhidul ibada wal ibadatu mabniyatun ala amrayn azimain ita kuma ibada an gina ta ne akan wasu al'amurra guda biyu manya-manya humal muhabbatu wata azimu wanda abubuwan guda biyu su ne soyayya da kuma girmamawa akan wannan aka gina bauta annatijo an huma abinda zai samu zai haifu zai faru daga waɗannan abubuwa guda biyu wanda su ne almuhabba wata azim shi ne innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'una na ragaban wa rahaba lalle su sun kasance suna yin gaggawa a cikin ayyukan alkhairi wanda Allah ya yi umarni wai du'una na kuma suna bauta mana ragaban cike da kwaɗayi wa rahban da kuma tsoro wannan kwaɗayi da tsoron abin da ya jawo shi shine almuhabbatu wat ta'zim natija ce ta almuhabba wat ta'zim fal muhabbati fa bil muhabbati takunu ragabatu ta hanyar soyayya ne kwaɗayi yake kasancewa son Allah da son abin da yake wajensa shi zai sa ka kwadaitu ka kwadaitu ka kwadaitu da haduwa da shi ka kwadaitu da son ganinsa ka kwadaitu da son ni'imarsa da ya maka alkawari wa bitazimi ta hanyar girmama shi da kake yi da ganin girmansa takunu rahabatu wal khawf to anan ne tsoro da kuma ar-rahaba wal khawf tsoro da kuma sauna zai kasance za ka rika saunar ubangiji kana jin tsoronsa wanda kake girmamawa sai ka ji kana jin tsoronsa ko matarka kake girmamawa sai ka ji kana jin tsoronta eh in ta yi magana sai ka ji ana to ba matsala ma yi ma kawo muku eh ayi in kana girma duk wanda kake girmamawa sai ka ji kana dan jin tsoro tsoronsa wannan ba tsoro bane na kana jin tsoron ya cutar da kai ko kaza a tsoro ne na girmamawa in ka zo gaban surukinka sai kana dan sunkuyar da kai gaban saboda girmama shi da kake ka zo gaban mahaifinka sai ka kana ladabi ka zo gaban mahaifiya kana ladabi kana sassauta murya saboda girmama ta da kake to wanda ake so ka girmama shi girmamawa ta ƙarshe wacce tafi kowace shine wa shine Allah subhanahu wataala kenan sai zama ladabinka da tsoronka da tawadu'unka da kaskantar da kanka a gaban shi zai fi na kowa zai fi wanda kake yi a gaban kowa wannan shi ne ce wali haza kanatil ibadatu wali haza kanatil ibadatu awamira wa nawahi shi yasa ita ibada ta kasance umarni ne da kuma hani ibada ɗayan biyu ne ko umarni ko hani ko ikaza ko bari kaza awamir mabniya ala ragabati wa talabi wa talabi al-wusuli ila ila al-amir dangin umarni ne da aka gina su akan kwaɗayi da kuma neman isa zuwa ga mai yin umarnin kana son ka yi wasuli ka isa zuwa ga wanda ya yi umarnin wanda shi ne Allah ka je ka same shi salin alin faman kana yarju liqa a rabbihi falya amal amalan saliha to an baka umarni umarnin da an gina shi akan kwaɗayi in ka bi umarnin to ga sakamakonka za ka je ka haɗu da Allah ka gan shi a cikin aljanna kuma ya sadar da kai da ni'imomin aljanna to wannan kwaɗayin shi zai zaburar da kai sai ka je ka aikata wannan abin da aka umarne ka aka umarce ka don ka samu wancan abin da aka kwadaitar da kai wa nawahi mabniya ala ta'zimi war rahba min hadha min hadha al-azim da kuma dangin hani wanda aka gina su akan girmamawa da bannan al-azm al-ta'zim wanda aka gina su akan girmamawa da kuma tsoro tsoron wannan da ake ganin girmansa wannan da yake al-azim mai girma din kenan su dangin hani an yi hani hani kuma an gina shi ne akan girmamawa da kuma tsoro wa za a ji tsoro shi ne wannan mai girma ɗin da ya yi hanin domin za ka iya yin hani ne in ka isa ka isa ka hana in baka isa ba ko a gidanka kace kar a yi sai an yi to ba ka da girma kenan girma ya faɗi eh ka ce a yi kaza a ce ba a yi ba amma in akwai girma in mutum ya bada umarni da gudu in ya hana abu kuma da gudu za a bari saboda ganin girmansa da ake saboda ganin girmansa da ake to idan mutum yana ganin girman Allah to shine zai hannu daga abin da Allah ya hana saboda jin tsoron abin da aka tanada idan mutum bai hannu ba in baka hannu ba za a yi maka azaba za a yi maka kaza za a yi maka kaza tsoron azabar da kuma ganin girman wanda ya hana shi zai sa ka daina wannan abin da aka hana to ibada an gina ta akan wani abubuwa guda biyu soyayya da kuma girmamawa fa iza ahbabta Allah azza wajal idan ka girmama Allah mai girma da daukaka raghabta fi ma inda hutu zaka kwadaitu da abin da yake wajensa wa raghabta fil wusuli ilayhi kuma zaka kwadaitu dan kaga ka isa zuwa gare shi وطلبت الطريق الموصل آه طريق ال... وطلبت الطريق الموصل اليه kuma zaka je zaka nemi hanyar da duk zata kai ka zuwa gare shi zaka yi fafutuka wajen ilimi da karatu da sanin hanyar da zata kai ka zuwa ga Allah dan wasilar ka ta zuwa ga Allah shine bauta masa ba wanda zaka je ka makale masa ba ko ka rike kafarsa ka ce zai tsallaka da kai shi ma ya ta kaya zai tsallake ba zai tsallake ba ba a sani ba hanyar da za ka bi ta kai ka zuwa ga Allah shine ibada abin nan da ya aiko annabawa da shi can cayi faman kana yarju liqa'a rabbih me sai ya hadu da shi yayi wusuli me zai yi falyamal amalan salihan kaga bai ce je ya rike kafar shehuwa ne ko ya makale ma waliwa ne ta falyamal amalan salihan aikin ma ba kowane iri ba balantana ka ce to bari mu kirkiro bid'a hasana a aiki dole ya zama salih al'amalu salih kuma dole ya cika sharaɗi biyu a yi don Allah a yi bisa koyarwar manzan Allah dole ya cika waɗannan sharuɗa sannan ya amsa suna amalin salih ya zama an yi don Allah kuma an yi shi bisa koyarwar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam in kai don Allah amma aikin bid'a mardudun ilai mardudun alaika man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad in kuma kai kamar yadda manzon Allah ya ce amma ba dan Allah ba dan a gani a yaba to Allah ya ce ana agna shuraka an shirk ni ne mafi wadatuwar abokanan tarayya da ake hadari da shi man amila amalan ashraka fihi ma iya ghairi taraktuhu wa shirkahu duk wanda ya aikata wani aiki ya hada ni da wani to zan bar shi da shi da shirkan sa bani da bukata inna Allah la yaqbalu illa ma kana khalisan liwajhihi alkarim as-safi min shawa'ib ash-shirki war-riya' Allah baya karban aiki sai wanda aka yi shi dan shi aikin da aka tace shi aka tsabtace shi daga burbudin daga burbudin shirka da kuma riya shi Allah yake karba ashe wasila zuwa ga Allah ka isa ga zuwa ga Allah shine mai al'amalu salih aiki na na kwarai wanda Allah ya aiko annabawa da shi ba zuwa zakai ka cabki kafar wani ba ka ce shi ya tsallaka da kai to in ya fada da kai fa to ya za a yi sai ku fada gaba daya aikin kirki za ka je kai ka je ka nemi malamai su koyar da kai yadda ake bautar Allah ka bauta wa Allah yadda yake so yadda ya umarni to shine zai sa mutum ya je haɗu da Allah to shine anan malai yake cewa duk wanda ya so yake son Allah to zai kwadaito daga abin da yake wajen Allah ya kwadaito da kuma ya ga ya je ya sadu da Allah ya kuma nemi hanyar da za ta isar da shi zuwa ga Allah wa qumta bi ta'atihi ala wajhil akmal in kana son Allah zaka tsayu wajen yi masa da'a ta fuska mafi cika fuska mafi kamala ba za ka zo kana sallah kana waiwaye-waiwaye kana soshe-soshe kana kaza za ka tsaya ka natsu ka kyautata ibadar ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka kai ibadar kamar kana ganin Allah gashi a gaban ka dan kai in baka ganin shi shi yana ganin ka to haka kuma wa idza azzamtahu khifta minhu idan ka girmama Allah to zaka ji tsoron sa zaka ji tsoron sa kullama hamamta bi ma'siyati a duk lokacin da ka himmantu zaka aikata wani sabo to zaka ji zaka tuna Allah ka ji tsoron Allah ka tuna yana ganin ka to sai mutum ya fasa yace kullama hamamta bi ma'siyatin istash'arta azmata al-khaliqi azza wa jalla fa nafarta a duk lokacin da ka himmantu da wani sabon Allah to za ka ji shi'uri a jikinka shi'uri na girman Allah girman mahalicci cewa yana fa ganinka ka tuna muraƙabarsa to sai ka guji wannan abu alal misali mutumin da ya ɗauko karuwa zai yi zina da ita zai iya yi a gaban babansa ba zai iya ba zai iya yi a gaban sirikinsa ba zai iya ba sai ya samu wani guri ya je ya ɓoye ya laɓe ko ba haka bane inda wa'annan da yake girmamawa ba sa ganin sa ko da abokinsa ne yana ganin girman sa ba zai yi a gaban sa in kaga aboki yana zina a gaban aboki to babu girmamawa tsakanin su to akwai inda zaka je ka boye wa Allah ya zama shi Allah baya ganin ka akwai babu to in kana ganin girman Allah kamar yadda kake ganin girman surukinka to ba za ka iya zina ba an gane wannan dan ba za ka iya a gaban surukinka ba me yasa saboda kana ganin girmansa to in kana ganin girman Allah ko da daidai da yadda kake ganin girman surukinka ne ba za ka iya zina ba to kuma so ake girman da kake gani na Allah ya fi na surukinka to kenan wanda kake masa bai kai na surukinka ba shi yasa har kake iya yin kai zina a gabansa yana kallo kuma ka san yana kallo to kaga wannan girma na Allah da kake gani shi zai hana ka aikata laifi a duk lokacin da ka tinkari laifin sai ka tuna girman Allah sai ka kasa fanafarta sai ka guji wannan abu Allah ya ce walqad hamam alqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih ana magana akan annabi Yusuf haƙiƙa ta himmantu da shi irin himmantu wadda namiji yake yi game da ya mace wa hamma biha shi ma ya himmantu da ita irin himmantu wadda ɗa namiji yake yi game da ya mace laula an ra'a burhana burhana rabbihi ba dan ya ga wato burhani na ubangijinsa ba burhan din malamai suka fassara shi ne ya tuna girman ubangiji shi da kusan magana mafi karfi akwai wanda sun fassara shi da cewa ai babansa ya gani sai babansa ya bayyana sai ya ga babansa sai ya fasa wasu suka fassara da kuma cewa menene ya gani malaman tafsiri kowa yana kaddara abin da ya ga dama amma burhana rabbihi shine azmata rabbihi ba dan ya tuna girman ubangijinsa ba to da ya aikata saboda namiji ne yana da sha'awa kamar kamar maza to amma girman ubangiji da yake gani sai ya fasa qala ma'azallah sai ya ki innahu ahsana maswaya bai yadda ya aikata wannan ba kai ma in kana ganin girman ubangijinka ba za ka iya ba ba za ka iya aikatawa ba to kun ga tasirin girman ganin girman Allah yana hana aikata sako tasirin ganin girman Allah yana hana wa mutum ya aikata sakon Allah malam ya ci gaba da cewa kazalika linasrifa anhu su'a wal fahsha to wace kamar haka mun yi haka domin mu kawar masa da mummunan aiki da kuma alfasha shi yasa muka kinsa masa ganin girman mu insha Allah don mu kawar masa da mummuna aiki da kuma alfashi Allah ka kinsa mana ganin girmanka ka kuma kimsa mana soyayyarka a cikin zukatan da soyayyar annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa hadhihi min ni'matillahi alayka kaga wannan yana daga cikin ni'imar Allah akan ka ka rika ganin girman Allah idza hamamta bi ma'siyatin idan ka himmantu zaka aikata wani sako wajadta Allah amamaka sai ka samu Allah a gabanka kamar kana ganin sa fahibta wa khifta sai ka yi sauna sai ka tsorata wata ba'atta anil ma'siya sai ka nisanci aikata wannan sabon li'annaka ta'budu li'annaka ta'budu Allah raghbatan wa rahaba saboda kai kana bautar Allah ne cike da kwaɗayi da kuma cike da tsoro gane to akan wannan abubuwa guda biyu aka gina ibada almahabba wat ta'zim ganin girman Allah wato son Allah da kuma ganin girmansa duk wanda baya da wa'annan abubuwa guda biyu ko ya rasa ɗaya daga cikin biyun ko da yana da ɗayan ba zai iya bautawa Allah yadda ya kamata wanda yake son Allah bai ganin girman sa sai ga ga kokarin ibada amma ba zai iya barin saban Allah wanda kuma girman Allah yake gani amma babu cikakkiyar kaunar sa a zuciya sai ka samu baya iya aikata sabo amma kuma abubuwa na ibada ba zai iya yi yadda Allah yake so sai ka hada duka biyu fa ma ma'anar ibada to menene ma'anar ibada al ibadatu tutlaqu ala amrayni ibada ana itlaqin ta akan abubuwa guda biyu mana kalmar ana sakinta akan abubuwa guda biyu alal fi'li wal maf'ul ana sakin kalmar akan aiki alal fi'li akan shi aikin kansa wal maf'uli da kuma abun al maf'ul din abun aikatawar shine al maf'ul al fi'l shine aikin kan kansa al maf'ul shine abun aikatawar kamar ita ibadar kanta fi'il ɗin aikin kankansa almaf'ul kuma shine abun da za a yi aikin da shi an gane abun da za a aikata ɗin abun da za a aikata aikin ana ce masa ibada abun da za a aikata shi ma ana ce masa ibada za ku gane in mun yi bayani in a yanzu ba ku gane ba yace tutlaqu alal fi'il alladhi huwa at-ta'abbud ana itlaƙin kalmar ibada akan aikin wanda shine at-ta'abbudu bauta yin bauta fa yuqalu sai a ce abadar rajulu rabbahu ibadatan wa ta'abbudan mutumin ya bauta wa ubangijinsa bauta wa ta'abbudan da kuma mai bauta ibadatan wa ta'abbudan sai zama ibada din ismul ismul masdar ne ta'abbud din kuma shine masdar وإطلاقها على التعبد من باب إطلاق اسم المصدر على المصدر يا وغاشنا وإطلاقها على التعبد إطلاق إبادة دأكي أكن التعبد من باب إطلاق اسم المصدر على المصدر يعني باب إطلاق اسم المصدر أكن مصدر ونعرفها باعتبار إطلاقها على الفعل تسمي تعريف انت تهني اللورة إطلاق كلمة دأكي akan aiki aka kira ibada ana nufin aiki to sai mu yi ta'arifin ta da da fadin sa bi annaha ita ibada idan aka ce al-ibada da wannan ma'anar shine at-tazallulu lillahi azza wa jalla hubban wa ta'zima shine kaskantar da kai ga Allah hubban saboda soyayya da tsananin kauna wa ta'ziman da kuma tsananin girmamawa بفعل أوامره واجتناب نواهيه ta hanyar aikata dangin umarninsa da kuma barin abubuwa da ya hani game da su wa kullu man zalla lillahi azza wa jalla ku azza billah wa kullu man zalla lillahi azza billah dukkan wanda ya kaskantar da kansa ga Allah to zai ɗaukaka da Allah mana Allah zai ɗaukaka shi duk wanda ya kaskantar da kansa domin Allah to zai ɗaukaka ta hanyar Allah zai ɗaukaka shi Allah shi zai ɗaukaka shi walillahi izzatu wali rasulihi izza ta Allah ce da kuma manzansa suratul munafiqun aya ta 8 dan haka idan aka yi itlaqin al-ibada alal fi'l sai zama ma'ananta kenan at-tazallulu lillahi hubban wa ta'ziman bi fi'li awamirihi wa ijtinabi nawahihi وتطلق على المفعول كما أنا إطلاق أنت أكن أبون أي كتاور أي المتعبد به أبن ذا أي إبادر دشي أبن ذا أي بوتر دشي وهي بهذا المعنى إتدونا معنى تعرف بما عرفها به شيخ الإسلام ابن تيمية ذا أي تعريف أنت أبن شيخ الإسلام ابن تيمية أي تعريف أنت دشي حيث قال أيين ديتي رحمه الله تعالى الإبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة yace ibada suna ne gamamme ga dukkan abin da Allah yake so kuma ya yadda da shi na maganganu da kuma ayyuka ayyukan na zahiri da na baɗini ma'ana duk abin da Allah yake so kuma ya yadda da shi magana ne ko aiki aikin na bayyana ne ko na ɓoye ne to wannan ya zama ibada to mu ya zama mu gane abin da Allah yake so kuma ya yadda da shi kana iya ganewa ba za ka iya ganewa ba sai ta hanyar shi Allah ya bayyana maka abin da yake son ya yadda da shi ne yanzu in ka kalle ni kurum haka ba za ka yi tsammani ina son dankali ba in ka tashi ka sai abin da ka tashi za ka tashi ka sai ka tsammanin watakila na fi son wani tuwo ko na fi son kaza amma ka tambaye ni ka gani zai maka bayanin abin da nake so ta ce akwai dankali da naman kaji a haɗu misali ni zan maka bayanin abin da nake so kai dan ka kalle ni ba za ka iya gane me nake so to kai ma ba za ka iya gane abin da Allah yake so ba kawai ta hanyar ijtihadinka ka sai in shi Allah ne ya nuna maka ga abin ko ni din nan ka kasa gano abin da nake so in ba ni ne maka bayani ba balantana Allah to kaga ba kai ne zaka ce to abu kaza hasana ce Allah yana son ta ka kirkiro ibada ka ce zaka bauta wa Allah da ita ce Allah yana so ya akai ka san yana so a shi zai gaya maka abin da yake so to shi zai zo da kanshi ya ce to ni fa ga abin da nake so ka isa ba zai zo da kanshi ba amma ya aiko maganarsa wanda shi ne littafinsa alƙur'ani wani alƙur'anin a ciki allah ya bayanin abin da yake so ya yadda da shi sannan kuma da yake fa'intar mutane daban-daban ne kowa ya ka ce ya ɗauki ƙur'ani ya je gina akan fa'intarsa wani zai fahimci abin da ba shi na fahimta ba sai aka ce to ba a yadda kowa ya ɗauki ƙur'anin ya fahimce shi yadda yake so ba sai ta hanyar abin da annabi ya yi bayani mun saukar maka da littafi don ka yi wa mutane bayani sai aka kwace fa'intar kowa sai dai a komo ga fa'intar annabi annabi shi zai yi bayani ga yadda ake son ayi kaza ga yadda ake son ayi kaza ga yadda ake so ayi kaza to wannan abin da annabin yayi bayani shine abin da Allah yake so ya yadda da shi in na faɗa ne ka faɗa in na aikatawa ne ka aikata in na bayyana ne ka yi a bayyana in na ɓoye ne ka yi a ɓoye to ka yi abin da ake cewa ibada kun gane wannan wannan magana da ibn taymiya nan ya sa lamba yace zakarahu shaykhul islam ibn taymiya fi majmu'il fatawa ya zo a majmu'ul fatawa juz'i na 10 shafi na 47 ya zo a cikin risala ne ta ubudiyya ita risala ubudiyya tana cikin majmu'ul fatawa risala ta ubudiyya kuma mun sauke ta mun sauke ta a masallacin markazud da'awa karatunta yana nan ni majalisi wajen 40 da nawa ne risala ta ubudiyya a ciki yayin wannan ta'arifi da muka karanta malaci hadha shay'u alladhi ta'abbadna Allah bihi wannan abu da muka bauta wa Allah da shi yajibu tauhidullahi bihi to ya zama dole a kade ta Allah da shi la yusrafu li ghairihi ba a yadda a karkatar da shi zuwa ga wani Allah ba kasalati kamar sallah Allah yana santa kuma ya yadda da ita shi yasa ya aiko ta yayi bayanin ta a Qur'ani annabi ya koya mana yadda zamu yi sallu kamar ra'aytumuni usalli shi yasa in kai sallah kai abinda Allah yake so kuma ya yarda da shi wasiyami da azumi Allah ya ambace shi a cikin Qur'ani sannan yace annabi ya koya mana yadda ake yi annabi ya koya mana yadda zamu yi azumi inda mun dauki kawai ku yi azumi ba tare da mun koma koyar annabi ba kowa zai yadda ya ga dama ne to in kai azumi yadda annabi ya koyar kai ibada wa zakata to haka zakka walhajji haka aikin haji waddu'a da addu'a roƙo wan nazar da bakance wal khashiyati da kuma tsoro wat tawakkuli da dogaro da sauransu irin su istighasa isti'ana da sauransu ila ghairi zalika min al ibadat zuwa ga wani wannan na dangin ibadodi wanda Allah ya umurni annabi ya koyar da mu yadda ake yi wanda abu ne da Allah yake so kuma ya yadda da shi to in mun yi wannan mun yi ibada to wannan ibadar ita ce idan ka ɗauke ta ka jingina ma wani Allah sai a ce kayi shirka kun gane wannan kai ma wani sallah sai a ce kayi shirka in kai ma wani yanka sai a ce kayi shirka in ka faɗi ka kira sunan wani kana neman agajinsa sai a ce kayi shirka in ka je kai bakance a gaban kabarin wani kana neman biyan bukata ce kayi shirka duk wani abin da yake sunansa ibada in ka karkatar da shi zuwa ga wani Allah sai a ce kayi shirka mun gane wannan wannan kenan to zai zo ya tambaye mu ya ce fa in qulta ma huwa dalilu ala anna Allah munfaridun bil uluhiyya tambaya ce menene dalili akan cewa Allah shine wanda ya kadaita da uluhiyya ba hali a jingina ma wani uluhiyya inda ba Allah ba me dalili to zai zo ya kawo mana dalilai akan wannan kafin mu shiga gaban tauhidi na uku insha Allah wannan kuma sai darasi na gaba anan zamu tsaya saboda lokaci da fatan abin da muka faɗa zama daidai Allah ya ba mu lada kurakurai Allah ya fi mana subhanakallahumma bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله